hadisan da suka zo waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari a kansu shin waɗannan hadisai sun tabbata a matsayin marfu'ai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam tunda ai ba abin mamaki bane ba maki sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa kaza zai faru kaga ai ya ba da labarin faruwar khawarij cewa wasu mutane za su zo masu siffa kaza kaza kaza kaza duk annabi sallallahu alaihi ya ba da labari kawai to amma shin kadariya su ma ya tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata su cewa alqadariya majusu hadhihi al-umma la ta'udu maradahum wa la tushayyu janaizahum malaman hadisi sun tantauna a dangane da wannan ingantuwar abin zuwa ga maki sallallahu alaihi wasallam ko kuma rashin ingantuwar abin zuwa ga maki sallallahu alaihi wasallam shag nasiruddin albani Allah ya shi da rahama yana daga wanda ya hassana hadisan bi majmu'i turuqihim ya tattara dukkanin hanyoyi kinsu kamar yadda yake a tafariji na kitabu sunna saboda haka ya hassana wannan da dama kuma daga cikin malamai suna cewa bai tabbata ba lalle a hadisai marfu'ai manzo sallallahu ya yi magana akan qadariya fa qasada haula'i ila hadhihi riwayat anan gurin kenan ba wai inkara da sa'a akan zama hanyar su daidai ko rashin daidai shin an ambata su daga bakin manzo da su san ko ba a samu wannan ba فقصر هؤلاء إلى هذه الروايات saboda haka waɗannan sai suka yi nufin waɗannan ruwayoyi ɗin suwa kenan su kadariya da sauran mubtadi'a sai suka nufaci waɗannan ruwayoyi tabbatattu fa darabu ha bi tashbih sai suka dinga gwara kan waɗannan ruwayoyi bi tashbih suka ce ai suna kamantawa wa amadu ila al akhbar suka nufata zuwa ga wannan hadisai fa amilu fi daf'iha suka aiwatar wajen injije su ala ahkamil maqayis absa hukumce-hukumce na kiyasi da tawile-tawile wa kaffarul mutaqaddimina suka kafirtar da magabata saboda kaga a dunkule suna cewa duk wanda zai ce Allah yana sama ya kafurta wanda zai ce Allah yana da hannu ya sifanta Allah da halittu wanda ya sifanta Allah ya kafurta saboda haka wa kaffarul mutaqaddimina suka kafirtar da mutaqaddimun saboda ai kaga sahabbai tabi'ai da duk wanda suke magabata ba su da sha a wannan janibi to kaga in daga baya wani ya zo sai ce duk wanda ya ce Allah yana da kaza ya kafurta kenan ya kafurtar da duk waɗancan ba kanka ba kafurta wa ta tsaya wa an karu ala sahaba suka ma sahabbai inkari sun da sahabbai junan su bai ma juna inkari ba akan ahadithu sifa wa raddu ala al-a'immatu rashidina suka yi raddi suka yi murtani ga limamai waɗanda suke shiryayyu saboda ba a samu ba al-imam Abu Hanifa ko imam malik ko imam shafi'i ko imam ahmad ibn hanbal suna ja a bisa siffar zatin Allah subhanahu wa ta'ala fa dallu wa dallu to da haka suka bata kuma suka batar da al'umma masu yawa an sawa isabili daga tafarki wanda yake na hanya wannan kuma shine hadarin batan wanda yake kira zuwa ga addini kaga zai zama to halaka ta zama biyu ga halaka shi ga kuma halaka su kuma sannan zunubin kaga yana da girma li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzar alladhina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yajrun kaga wannan shine babban hatsari shine kuma abin da yake nuna sharrin da yake tattare da abubuwa na bid'a duk lokacin da ka dora mutane a bisa wani abu na bid'a kana sane da shi to fa wannan zai zaman to ka dauki lafsinka ka dauki na mutane amma inda za a samu zalla daga malami ba wai ya yi abin da ƙasar ba ne wani abu ne na istihadin shi ko gwargwadon abin da ilimin shi ya tuƙaƙe sai ya faɗi wannan to irin wannan zallaƙin ba za a bi shi ba a kai ba kuma za a hallakar da a nuna ya hallaka ko na makamanci haka thumma zakara al-ma'thura an ibn abbas sai abu abdullah muhammad ibn khafif sai kuma ya ambata al-ma'thur an ibn abbas abinda aka nakalto daga aka rawato daga ibn abbas wannan yana nuna mana kyakkyawan tsari na shekul islam bin taimiya kaga yanzu kulasa yake mana na wancan littafi na muhammad ibn safis kulasa yake mana na wannan sai ambata kaza sai ambata tunda yanzu muhallin shahidin ga abin da yake so a magangane shi to amma yake hudin abin da littafin ya kumsa dan saboda kenan mutum ya zaman to ya itlai kan wannan da kuma bayyana cewa waɗancan jama'a na sufaye a karan farko aqidansu suna kan tafarki wanda yake daidai suna kan jaddata sarfi sali ثم ذكر المعصور عن ابن عباس سيان بتابن da aka nakalto daga ibn abbas wa jawabahu da kuma amsar da ya bada li najdat al haruri da annajda al-haruri annajda al-haruri wannan annajda al-haruri shine najdatu ibn amir al-hanafi al-khariji al-haruri jagoran waɗanda suke khawarijawa haruriya in ba kuma saba cikin al-adab al-mufrad mun wuce da asari wanda mayyas bin maisara ne go yake cewa kuntu ma'a najdatin fa amantu amala fa dhanna fa dhanantu annaha min al-kaba'ir fa sa'altu bin abbas ina tare da najdat su mabiyan wannan najda al-haru ana ce musu najdat yace sai na aikata wani lehi sai nake tunani ne da kaba'ir saboda su a wajen su wanda ya aikata kabira ya kafurta yace yana tambayi ibnu abbas sai ce a wannan bai daga kaba'ir zuru sai ya ce wannan bai daga kaba'ir zuru to wani jagora ne na wata firka kenan na khawarij haruriya wanda suka tare a harura wanda kenan jagora ne daga jagorori na khawarijawa shi wannan najida iya daga jagoran khawarijawa kale kare ka ga yanda su khawarijawa suke inkarin khilafa suke inkarin hakamaini amma kuma su ma suna da ni suna da jagora kaga ce sa manzala su sai siffanta su da sufahaul ahlam sufahaul ahlam mutane ne masu shirman dolancin tunani suna da sufahaul ahlam tunaninsu yana da abin hadasul asnan ko lokacin da abdullahi ibn abbas ala karin ra gare shi ya ce masa yadda ali radiyallahu ta'ala anhu zan tashi in je mu tantauna da waɗancan shirƙaƙen na khawari sai da ali ya ce ina je maka tsoronsu saboda su kaga mutane ne wanda suna kusantar Allah da jinin muminai suna kusantar Allah sukan kashe bayan Allah da sunan ibada kaga mutanen da za su kwaran yadda jinin sayyidina Ali da sunan su kusanci Allah subhanahu wata'ala da kwaran yadda jinin sayyidina Ali jinin Muawiya jinin Amr ibn al-As wanda kuma a masu taka ƙasa a wannan lokacin babu wanda ya kai waɗannan daraja da matsayi gurin Allah amma kuma kaga suka ce za su kashe da niyyar su kusance Allah subhanahu wataala hatta da shi ibn muljum al-muradi kaga itiqadin shi cewa yayi haka nan dan ya zamanto ya kusanci Allah da babbar ibada ya hutar da bayin Allah daga sayyidina Ali sayyidina Ali ce sai ya ce wa ibn abbas ina je maka tsoron ya ce zan je in tattauna da su akan littafin Allah tunda su dama ba sai raba da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas ya gyara gashin kanshi ya duba kaya mafiya kyau kwamfule masu tsada daga kayan yaman a wancan lokacin sai sa diddan saboda wannan ma ya yi diddan ya kure su akan wani abu yana zauwa ya yi sallama suka ce maraba dan amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya muke ganin ka karan farko ma ya muke ganin ka waɗannan kulal kuma da kasa su kuma ha tunda ka san su dama kawarija suna da irin wannan renawa nuna ma kai hallakekke ne mai son duniya ne ku bar wannan malaman maganan kaza maganganun a yi aure a sha magi a yi wane ne a yi kaza masu suna da irin wannan abubuwan na wulakantar da sau da su in ba su zubar da mutuncin malamai ba ai kaga su ba sun samu ba dama da gindin zama to suna da irin wannan sai ka ce to wannan kayan kuma da kasa yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mafiya kyau hulal ya sa komplain masu kyau sannan kuma Allah ya ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibatin min arrizq kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce waje wannan kuma yana daga kenan tayyibatin min arrizq yana daga zina allati akhraja wallahu li ibadihi iya daga ciki yace na zo muku daga dan ammin daga dan ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na zo muku daga gurin almuhajiruna wal ansar waɗanda kenan ku a cikin ku babu irinsu su a cikin khawarijawa babu sahabi a cikin su duka daga bangaren wanda suke mi daga tabi'ai ne amma bangaren mabiya na najida bin amir daga mabiya khawarija babu wanda suka tare a harura sahabi ne wanda ya fito daga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai maka wannan ko wancan zuku ya sara munafiki ne kaga a cikin sahabbai he sai lahi ciki wanda kuma dama an san munafikai ana sanin sa ta wannan maganganu wanda yace ai adalci iya daga masu imanin baka amma zuciyarsu dama ba dan Allah ba suke ta yi mutane ne waɗanda dama dan abin duniya ne bayan uto min haradu wa lam yuto min ha idza yaskhatu in an ba su su sallama in ba ba su ba kuma su yi fushi sai ga ana dunkulewa ana ba waɗansu mutanen da ake kokarin jahar hankali to wannan sai fito da kahurcin da yake cikin boye a zuciya shi kawai sai sai ya huddo shi a hili ya gaza mallaka kai shi eh ya gaza hakuri ka gani to kenan a cikin sahabbai babu shi yasa yace to na zo muku daga waɗancan wanda suka fi alkhairi menene mahallin niza tsakankanin ku da su suka ce mas'aloli ne kwaya uku a saboda mas'alolin ne kwaya uku suka tare a harura suka dinga kashewa bayan Allah suka dinga a kashe mace a fasacinta a kashe jaririn ma na ciki domin saboda mas'aloli guda uku yace to ku zube su kaga duk ka'ida dai na tantaunawa wajen sahabi kawai mahallin da abu uku ne ai duk sura ba mu ba mu da matsala kai kawai me sabani na da ni da kai a sabanin mu shi kenan kawai a hallale wannan ba zuwa ba za a yi ta kuma ka a huta daga mahalli na tantaunawa kawai a tsaya kan wannan gaba ne tun da ba mu kawo ta gaba ba kan mu zo muna ciki kuma ka ce ai kun ce kaza kuma kuna ce kaza a wannan huta ne daga motsi duk wanda kuke tantaunawa akan kaza za tantauna in kuma kan waccan mas'ala kake so mu tantauna to sai ni amma in dai ba kanta ba kawai abin da na ce ma kasa ne kaza ne kai kuma kace min shari'a ne yanzu ka tabbatar min da cewa abin addini ne ni na ce maka ba addini ba ne sai ka kawo min dalilin da yake nuna cewa addini ne menene matsalar kaga babu zancen kuma mu ne ka wani abu wanda awam ba san kan shi ba ce ai kun ce kaza ai kun ce iyayen ai kun ce kaza kaza kuma a dinga tabo na abu duk dande wanda za a wawitar da hankalin jahili to in baka kula ba da muhallin tantauna duk wanda kuke tantauna in ya fita daga maudu'i wala Allah ai kaga maudu'in baka shirya mushi ba ka gani kenan ba kuma wala Allah akwai dalilin da yasa ba za a tantauna shi ba ana a duk ba mas'ala bace za a tantauna ta a cikin awam cikin jahili kaga kai ka sa abin ba daidai ba amma mas'alar ba za a tantauna ta ba a duniya to kakka yarda ya sako maka abin da kai ma in kana wa'azinka ba za ka ce kaza ba duk da cewa ba shi bane matafiyarka to kakka yarda ya sako ma wannan abin don saboda kawai a sa hayaniya suka ce kun sa muta ya sa mutane biyu su zamanto masu hukunci sai dai na abin sannan kuma ya yi yaƙi bai zamanto ya kama birsanan yaƙi ba bai kama kuyangi ba ya karɓi ganima wannan ma laifi ne ya yi wannan bai yi abin nan ba ya yi yaƙi bai kama waɗanda suke ribatattu ba sannan kuma ya sa hakamai masu hukunci guda biyu su zamanto su ne wanda za su yi hukunci sannan ya shahe suna amirul mu'minina to kenan bai zamanto ba amirul mu'minina kenan amirul kafirina ne suka ce saboda haka ibn abbas ya dinga daukan kuma masalolin nan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yace wannan na hakamai ne da kuka ce an sa mutane guda biyu su zamanto wanda za su yi hukunci ya ce sa mutane guda biyu su yi hukunci a cikin abin da za a kare jinin mumine daga yaƙi da abin da yake ba ta kashi da saɓani shi ne ya yi mahimmanci ko kuma can gurin da masu hukunci guda biyu aka ce mutumin da ya harama da aikin haji in ya kashe dabbar farauta Allah subhanahu wata'ala ce a sa mutane guda biyu su ne masu hukunci guda biyu su za su kiyasta abin da zai bada na na abin na na fidacin da zai bada mace da mijinta aka ce fa in kuntum shiqaqa bainahuma fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yufiq Allahu bainahuma shin a sa masu hukunci guda biyu dan sasanta tsakanin aure da kuma a sa masu hukunci guda biyu dan sasanta kwaran yadda jinin mu'mine wanne ne ya muhimmanci a ciki suka ce eh lalle wannan mun fahimta yace to sai mu je mataki na gaba su wajen dubu shida ne wasu ka tare a harura amma da haka yana tattaunawa a take dubu biyu suka janye a take dubu biyu suka bar na jada suka janye daga wajen shi an yaƙi bai kama ba birtanan yaƙi ya ce to waɗanda aka yaƙin ɓangaren aisha ne to yanzu a tunanin ku da allah wadda take aisha da allah subhanahu wataala ce uwayen mumine ne mata manzo allah sallam shin wadda take uwar shi zai kama a matsayin ribatacciyar yaƙi a matsayin koyon yaƙi ko kuma kaga nan ma suka ce ya ce to akwai wata magana banan suka ce babu ta cewa ya ce to mu je na biyu ya shahe sunan shi da amirul mumini kenan tun da ya ce shi ba amirul mumini ne bane kenan amirul kafiri ne ya ce a a gaba na sulhul hudaybiya manzala sassa ya ce haza ma salaha rasulullah quraishin ala kaza abinda nan sassa ya maslaha da qurayshawa akan kaza suka ce ba mu yarda da rasulullah yasa ya ce wa sayyidina ali goge sai da nali ya ce ba zan goge bai ce guda anabta sai goge to in ma yaki ya goge rasulullah bai cire shi ba daga manzanci to yanzu dan ya cire amirul mu'minin sunan shi shikenan sai zaman to bai zama amirul mu'minin ba to kaga su dama mutane ne wanda suke sufawul ahla duk da yana zawa dama sai da suke ce ka a tantauna da shi saboda qurayshawa Allah ya ce balhum qaumul khasimun mutane ne masu matsar husuma kenan ka ku tantauna da ibnu abbas kenan wannan naji da jagora ne nasu na waɗannan firkakin wanda suke kawar harura ثم ذكر مع ابن عباس وجوابه لنجد الهاروري da kuma jawabin da ibn abbas ya ba najida al-haruri wanda najida al-haruri ya ce wa ibn abbas kaifa ma'rifatuka bi rabbika yaya kake sanin allah lianna min qibalina min min qibalina ikhtala man qablana ikhtalafu alaina wanda suke wajejen mu sun yi sabani saboda haka sai ce inna man yansubu dinahu lil qiyas la yazalu dahra fil tibas wanda zai mai da addinin shi abun awo da kiyasi ai kullu yana cikin hayaniya ثم ذكر حديث السورة سيكم أنبت حديث السورة حديث ليك بياني أكن سورة الله سبحانه وتعالى وذكر أنه صنف فيه كتابا أما شي محمد بن خفيف يتي يا أنبت لله مفردا رسالة سكتم أكن تبتر دا حديث السورة سورة الله سبحانه وتعالى hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qatala adukum akahu in ɗayan ku zai daki ɗan uwan shi fa laysa ni bil wajha ya nisanci fuska fa inna Allah khalaqa Adam ala surati Allah ya halicci annabi Adam ala suratihi absa surashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqabbihu al wajha kar ku kalli huskan mutum ku muzanta shi fa inna Allah khalaqa Adam ala surati rahman Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam absa surar Allah subhanahu wataala wadda ta dace ma zatin Allah subhanahu wataala kaga wannan hannun wani takabir wajen mu sai mu sai kalli mutum ya ce kalli huska kamar kaza kalli shi kamar kaza wani ma malami ne fa ka ji musamman da yan bida aka yi sani da wannan su kalli gemun mutum su aibanta shi su kalli sura mutum su aibanta shi to ina alaka tsakanin mas'alar na ce kaza ba addini bane ai ba sura ta bace ta ce ma kaza na ce kaza ba addini bane ina alaka tsakanin kuma ka aibanta sura ta ko huska ta ko wani abu kaga wannan duka yana daga abu namun fari'a ko ba sa ahlus sunna zaman to yana koyi da iri-irin wannan abubuwa irin nasu na muzantawa wannan malami ya wallafa littafi wanda yake mufradan akan wannan wannan mas'ala din an samu sabani dangane da mas'ala wadda take ta suratul rahman sura ta Allah subhanahu wataala ce Allah ya halicci annabi adam ala suratihi wanda kuma ibnu khuzaima Allah ya shi da rama yana daga cikin malamai waɗanda suke na hadisi wanda suke magabata wanda suka samu zamiya a cikin wannan bangare an samu sabani wasu suka ce zamirin ala suratihi yana komawa ce Allah ya halitta annabi Adam ala suratihi kenan ala suratihi suka ce wannan yana nuni kenan a zamirin yana koma ala surati Adam ala surati Adam wasu kuma suka ce zamirin yana komawa akan al-madrub إذا قاتل أحدكم أخاه فليس نبي الوجع فإن الله خلقه فإن الله خلقه على فإن الله خلق آدم على صورته فإن الله خلقه على صورته تزكى ce kenan zamiri yana koma zuwa ga shi wancan almadaru Allah ya halicce kenan bayan la khalaqa adam Allah ya halicci annabi adam ala suratihi a surar wanda kake da kai eh kamar kenan surar da ka da ka to ai annabi adam shi wannan tunda bil adama ne ai shi ma irin na annabi adam ne sai suka ce to damira ala suratihi Allah halice annabi adam ala surati abza surar wanda ka daka in abza surar wanda ka muzanta kenan in ka muzanta huskar to ai huskar irin ta ce huskar annabi adam alaihi salam kenan in ka muzanta shi ka muzanta siffar annabi adam alaihi salam sai suka ce to damirin yana komawa zuwa ga kenan almadrub ka gani saboda haka wannan kenan wasu suka tafi a kauna wasu kuma suka ce ala surati adam alayhi salam a surar annabi adam alayhi salam ibn khuzaima Allah ya shi da rama yana daga cikin wanda suka tafi akan wannan shi yasa kenan malamai da yawa sun mai taqibi akan wannan abin da ya tafi akai wasu ma sun yi rubutu dangane da wannan shekul islam ya nakalto daga hafiz abu abdullah al-madini shi abin da ya tattara shi abu abdullah al-madini na manaqib na imamu sunna Isma'il bin Muhammad Athaimi marubucin littafin kina targhib wa tarhib sai yake cewa sami'tuhu yaqul yace naji shi a imamu sunna al-asbahani yana cewa أقطع محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث السورة إمام السنة ابن خزيمة يا كسكري أحاديث السورة كليك أكنان كاغا ونن wani tsara ne na ibn Khuzaima sai kuskurantar da wa ibn Khuzaima sai kuskurantar da ibn Khuzaima ba wai wasu bane daga baya wanda za ce su sun isa ce kaza a wani ne wanda yake tsara na ibn Khuzaima sai ce akhza yace wala yaqanu alaihi bitalika amma ba za a soki ibn Khuzaima ba akan wannan bal la yu'khadhu anhu hadha fa hasan yace kadai abinda ba za a karba ba daga ibn Khuzaima wannan zallakin da ya samu abu musa ce a share bi zalika ala annahu qalla min imamin illa wa lahu zalla ma'ana abin da yake nihi da wahala ka samu wani imami face yana da wani zamiya da ya samu fa za tu rika zalika al imam li ajli zallati to yanzu in duk malamin da ya kuskure za mu yadda shi saboda kuskuren shi turika kathirun min al a'imma za a bar da yawa daga mi daga jagorori kamar yadda shekul sai ya ce inda duk wanda aka samu kuskure za a yadda shi to da al'umman nan sai na bakar ba zai sha sai na umar ba ba wanda zai sha shekul islam ya yi raddi ga wannan tawili ta fuskoki masu yawa kamar yadda yake cikin naqadu ta'sis wancan littafin wanda ya naqadin littafin taqdis na fakar dinin razi ta'sis taqdis imam zahabi dangane da kuskuren na ibnu kuzaima yace qad ta'awwala fi zalika hadithu sura ibnu kuzaima a cikin kitabu tauhid yayi tawilin hadithu sura yace fali uzar man ta'awwala ba'd as-sifat yace walau anna kullu man aqta fi ijtihadi da duk wanda zai kuskura ijtihadi zai zama to ma sihati imani tare da ingancin aqida shi wa tawakhihi littiba'i sunna da yanda yake da kirdadan sunna a hadarnahu zamu watsar da shi wa badda'nahu zamu ce dan bid'a ne la qalla man yaslamu min al-a'imma ma'ana da cikin limamai ba wanda zai kubuta a tare da mu kaga wannan magana zahabi ce a cikin siyar yace da dukkanin wani wanda walau anna kullu man akhta fi ijtihadi walau anna kullu man akhta fi ijtihadi ma sihhati imani tare da ingantuwar aqida shi wanda yake nuna kuskuren irin waɗanda zaka ga in an samu wani wanda aka san shi yana kira zuwa ga tafarki na sunna tsawon zamani wanda ma ya rusa bid'o'i masu yawa sai aka samu ya kuskure kawai a mas'ala ɗaya biyu to zai zama baya adalci kamar irin yanda za ka samu cewa kawar jawa ba su yi adalci ba gaske ne na yanzu za ka samu wani zai watsar da malamin da kusan duk sun yi muwafaka da shi akan aqaid na ahlus sunna kawai inda aka samu sabani bangaren manhaji ba fa aqida ba bangaren manhaji ba aqida ba babu ja a bangaren arkanul islam babu ja a bangaren abin da ya shahi kenan arkanul iman babu ja bangaren bane kawai saɓani ne na manhaji shin za a iya ma shugaba inkari a ɓaro-ɓaro cikin taron jama'a ko kuma ba za a iya ma shugaba inkari ba ɓaro-ɓaro cikin taron jama'a magabata sai suka saba akan wannan kaga babu yanayin istihadi wasu suna ganin cewa za a iya yi wasu kuma suna ganin cewa ba za a yi ba amma wanda suke ga cewa za a yi dalilansu bai da ƙarfi wanda suke ga cewa ba za a yi ba su suke da dalili mai ƙarfi su ne waɗanda suke suka dace ma ɓangaren ke na ijtihadi to amma wannan sai lazumta waɗanda suka ɗauki maganga suka yi riko da waccan zallakin kaga bai lazumta a bar da abu bai lazumta a yi abin da jinsu ko kuma misali mas'ala ta muwazana shin lokacin da za a yi raddi ga malami me za a kalli hasana sana ce da sai'a sana shi wasu kasan suna ga za a dubi kenan kankama malami raddi wai ka duba ka gani yaya da ayyukan shi masu kyau da marasa kyau wanne yawa in masu kyau suka yawa sai a kyale shi kawai shi kenan a bari ka ayi wani ka gani to yanzu nan gurin ibnu kuzaima kyale aka yi wa zai iya kiyasta abin imam al-a'imma ibnu kuzaima wanda wasu ma suke cewa duk hadisin da ibnu kuzaima bai san shi ba ingantacce bane ba kale ka aiki ibnu kuzaima da gani amma wannan ya sa aka kyale wannan kuskure da ibnu kuzaima yi to kaga misali ka ɗauko saboda mas'ala ta muwazana ka badda a mutum ka tsine mushi ka aibanta shi ka ce kaza ka yanake shi shin magabata haka nan suka yi lokacin da suka samu sabani da waɗancan to kaga wannan kuskure ne shi yasa magabata ba kan wannan ba suke wasu sun tayi akan ra'ayi kuma na ibnu kuzaima cewa yin ala surati adam suka fahimci wannan ala suratul madrubi kamar imam al-baihaqi ya ce al-asma wa sifat shi ma yana ga wannan haka ibnu hazam yana ga idafa din kuma da aka ce khalaq adam ala surati shi kuma yana ga kamar ibada ce ta naqatul lahi baitul lahi suratul lahi kenan wanda Allah ya halitta ala surati surar da Allah ya halitta shi kuma ibnu hazam shi ma yana ganin wannan ne abin da ake ne wasu ga tawili kenan su kuma ala suratin indahu wata sura ce wajen Allah subhanahu wataala da ake ka gani su kuma raddi ga waɗanda suke kenan da hariyuna su kuma suka tafi akan wannan malamai sun ba da amsa akan waɗannan tawile tawile duk kuma sun ce waɗannan ba su tabbata ba sun tantauna a kawai musamman shekul islam cikin wannan lissafi nashi a sasu taqrir duk yayi bayani akan wannan saboda haka kauli rajihi zamiri malamai suka ce yana koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shine kuma abinda a imma mafi yawa kadiman hadisan suka tafi akan wannan shine tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala da sura kamar tabbatar ma Allah suran sifofi saboda haka muna tabbatar ma Allah ji da gani ko muna tabbatar ma Allah da sura kamar yadda manzo Allah sallam ya bada labari akan wannan haka ibnu qutayba shi ma ya ambata wannan sifa din ga Allah subhanahu wata'ala kuma duk ya bata waɗannan tawile tawile wanda suka gabata yace wallazi indi wallahu alam أن السورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين وإنما قال إلك لتلك لمجيئها في القرآن yace babu bambanci tsakanin wannan da wancan duk gabaki ɗaya a ɗaya ne an nakalto daga imam ahmad bin hanbal shi ma tabbatarwa shi da kuma inkari ga masu tawilin hadisa da kuma inkari imam khallal ya rawaito daga talib ta fuskoki guda biyu yace samitu aba abdullah naji imam ahmad bin hanbal yana cewa man qala inna allaha khalaqa adam ala surati adam wanda ya ce Allah ya halicci annabi Adam ala surati Adam fa huwa jahamiyu yace wannan ba jahami ne wa ayyu sura kana li Adam qabla an yakhluqahu yace to kafin Allah halicci annabi Adam wata sura ce gare shi haka sallal da ya rawaito daga Abubakar shi ma yace naji Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa laqad yace sami'tu al-Humaydi bi hadratu Sufyan bin Uyayna naji Humaydi a gaban Sufyan ibn Uyayna a gaban Sufyan ibn Uyayna ya karanta wannan hadisin khalaqallahu adam ala surati sai ce man la yaqulu bi hadha kuma dai yace kaga duk wanda bai faɗi wannan ba fa huwa kaza wa kaza yani min shakab ya faɗi maganganu na zagi da aibantawa wa Sufyan sakita la yurdu alayhi yace kuma Sufyan ibn Uyayna yana nan bai ce ba danni to da su magabata ba su wasa ka wannan ce duk wanda bai faɗi wannan ba ya faɗi maganganu akai yace azunna annahu anni zakartu li abi abdullah ba'd al muhaddithin bil basra na ambata mai wasu daga malaman hadisi a basra annahu qala khalaqa Allahu adam ala surati suratu tin sai yace hada jahannam yace wannan jahannami ne ka gani yace nusallimu al khabara kama ja mu muna sallama ma hadisin kamar yanda yazo ka abubakar khallal ya fitar daga ishaq ibn mansur al kawsash sai daga wanda ya tattara masail na imam ahmad wanda suke daga imam ahmad da kuma ishaq yace imam ahmad yace la tuqab ya karanta hadith la tuqab alwajha fa inna la khalaqa adam ala surati sai yace alaysa taqulu bi hadhihi alahadith ba kuna fadu yace sahihun yace sahihun ishaqu yace sahihun wala yad'uhu illa mubtadi'un aw da'if ar-ra'i ba kowa yake barin ambata wannan sai wanda yake mubtadi ko kuma mai raunin ra'ayi haka imam al-ajurri bayan ya koro hadisan shi ma sai ce hadihi min sunan allati yajibu ala almuslimin al-iman biha kaga cewa Allah ya halitta na abu sa sura ta Allah wannan yana daga abin da yau zama wajibi musulmi su imani da wannan wala yuqalu kaifa walima bal nastaqbil bi taslim mu karba da sallamawa wa tasdiq wa tarkin nazari ka gani da kuma barin wani bincike da abin nan haka shekul islam bayan ya koro ruwayoyin duka sai ce zance akan wannan duka haka magabata wanda suka gabata akan wannan suke duk gabaki ɗayansu ya ce kai har ma na ƙaso daga tsaifa daga malamai ma'arufin bil ilmi wa sunna fi amat umurihim an nakalto wasu lalle daga cikin sun samu kuskure kabi sauro ibn kuzaima abu shir wa ghairuhum yace duk an nakalto waɗansu daga cikin su sun yi inkarin wannan kenan zahabi yace ma'ana sura wannan abin haka yake saboda haka kaifiya kuma za mu maida zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. wannan yana daga gaba muhimmiya wanda ya kamata mu rike ta musamman maganganun magabata akan wannan hadisi musamman maganganun saboda wanda suke mu'aqqila gaba ce da suke kafirtar da al'umma gaba ce da suke kafirtar da al'umma kuma suke kokarin su ga sun rusa da'awa ta sunna ta wannan kenan lalle ahlus sunna na da buƙatar komawa zuwa ga asali dan saboda tabbatar da wannan abu kuma kale yace wa sanadkur usul sunna sannan za mu ambata usul sunna wa ma warada min al-ikhtilaf da kuma abin da yazo na sabani fi ma na taqiduhu cikin abin da muke kudurtawa fi ma khalafa na fi al-zabi cikin abin da fandararru ma'abuta karkacewa suka zamanto sun saba mana ka gani wa amman ladina fi qulubin zaygun fa yattabi'una ma tashabaha masu karkatacciyar zuciya wanda zuciyarsu ta karkace ma abin da yake daidai fa amman ladina fi qulubin zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu su da ma kana samu suna bibiyar abubuwan da suke mutashabihat wa ma wafaqana fi ashabul hadith da kuma abin da ashabul hadith suka dace mana min al-muthbitat insha Allah daga abubuwan da suke tabbatatu insha Allah kuma zakara da khilafa fil imama sai an bata sabani dangane da imama jagoranci wa sajja alaiha ya kawo hujja wa zakara al-ittifaq al-muhajirin wal ansar ya ambata ittifaqin muhajirun da ansar ala taqdim as-siddiq cewa muhajirun da ansar ba su yi sabani ba wajen mubai'a da kuma khalifantar da sayyidina bakar radiyallahu ta'ala anhu wa ana afdalul umma kuma cewa shine fiyayye cikin dukkan al'umma wannan kuma shine sabani wanda zaka samu jumhurin shi'a duk su sun tafi akan lema jagoranci na sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wanda kenan iya daga cikin zalalat wanda suke na shi'a wa ana afdalul umma thumma qala wa kana al-ikhtilafu fi khalqi al-af'al yace sai kuma sabani wajen cewa wai ayyukan bayi halittar Allah ne fi khalqi al-af'al hal hiya muqaddaratun amla shin ayyukan bayi muqaddara amla shin halitta ce ko kuma a kaddara musu ne akai wannan kuma dan raddi a bisa ga kadariya wanda suke cewa bawa shine ya kade ta da aikin kanshi shi yake aikata aikin kanshi kaga in ka ce mutum in ya yi dukiya shi ya so in ya samu mulki shi ya so in ya talauci shi ya so in ka ce wanda ya aikin da'a yana da dama shi karan kai shi aikin da'a in ya sabo yana da dama kamar kenan kamai da yana iya halittar abu alhali Allah subhanahu wataala ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna tana cewa bawa shi yake aikata aikin kanshi wannan sune kadariya wanda suke tsantsa babu wani nufi na Allah babu mashi'a ta Allah suka zama suna inkarin ganin damar Allah subhanahu wataala kenan sune kadariya da kuma waɗanda suka zamanto sun wafaka musu na daga mu'tazila aka samu kuma wanda suka yi jafa'i su kuma bangaren wajen tabbatar da kaddara su kuma har ma sai suka mai da bawa duk abin da yake aikatawa kawai sarrafa shi ne ake tursasa shi ne ake shi kawai duk abin da kaga bawa yayi na sabo kahuri da kaga yana kahurci to kawai shi ba yin kanshi bane juya shi ne ake kaman motar kamar ganye ne iska take kadawa kamar wani abu ne da aka yi wannan akai su kuma sai suka jinjina maka ga Allah subhanahu wataala kenan zalimta bayi suna cewa kenan kama abu ne lokacin da kake jujjuya wannan abin me ra'ayin shi kaga ai bai da wani aiki ke kai ne kake sarrafa shi sai suka ce to bawa shi ma kan wanne yake su ake kira da jabariya saboda sun ce bawa duk aikin da yake kamar tursasa shi ne ake akan wannan aiki nashi waɗancan wanda suke kadariya suka ringa kafa hujja da waɗansu kenan nusus waɗanda suke kenan na shubuha kamar yadda su ma waɗannan jabariya suke kafa hujja da waɗannan irin fada Allah ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama Allah ya ce in tusibu hasanatan yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibu sayi'atan yaqulu hadhihi min indik sai Allah ya ce qul kullu min indillah suna cewa ma tasha'una illa in sha Allah rabbul alamin kenan jabariya suka ce kun ga cikin qur'ani ma Allah ya ce duka komi shi yake yi ka gani su kuma kadariya suka kafa hujja su ma da waɗansu dalilai wanda suke tabbatar da aiki Allah subhanahu ma asabaka min hasanatin فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك كغني إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر sau da haka duk suka ringa ambata iri-iri wannan amma duk ɗa'ifa ɗin guda biyu gabaki ɗaya suna kan hallaka da fata sai Allah ya datar da ahlus sunna wal jama'a suka zamanto wasat kamar yanda al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke wasat kamar yadda al'umma manzala sallallahu suke wasan saboda haka dukkanin wanda ya amsa kiran manzala sallallahu ya tabbata akan wannan to wannan siffa ta wasatiyya zaka ga tana tare da shi ita ce siffa ta tsaifatul mansura ita ce siffa ta alfirqatul najiya siffa ta zaman tawwa tsaka tsaki akan kowane abu Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci kowa da komi ubangiji subhanahu wataala wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda ma bayan shi aikata kahurci ba Allah yana hani akan alfasha da dukkanin abubuwan ki ubangiji subhanahu wataala ya ba bawa ganin dama kuma Allah ya bayyana ma bawa hanyoyi guda biyu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah subhanahu wataala ya bayyana ma bawa abubuwa guda biyu ga shari'a ga kuma bata saboda haka wanda ya ga dama ya karbi wannan faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya bayyana dukkanin hanyoyi din guda biyu hadaina hun najdain Allah shirye da dan adam tafarki guda biyu ka gani saboda haka komi ga nan baro baro in ka ga dama ka dauki wanci amma wa mata sha'una illa in sha Allahu rabbul alamin kana da mashi'arka Allah na da mashi'a kenan in Allah bai ga duk abin da zaka aikata da karkashin ganin dama Allah ne ko mai kyau ko mara kyau da zaka yi shi karkashin ganin dama Allah ne amma Allah yana kaunar mai kyau yana ba da lada akan mai kyau Allah kuma baya son kafirci kuma bai umarni da aikata kafirci da fasikanci ka gani saboda haka amma duk abin da ka sani halittar Allah subhanahu wata'ala ne sai dai da bambanci da kenan nufin Allah subhanahu wata'ala na umarni wanda yake irada wadda take ta umarni da ganin dama Allah da kuma san Allah da abin qala qawlina fiha maganan mu ciki anna fa'alul ibad ayyukan bayi muqaddaratun ma'luma aba qaddarawa ti sananna wa zakar isbatul qadari sai ya ambata tabbatar da qaddara thumma zakara al-khilaf fi ahli al-kaba'ir sai kuma ya ambata sabani da akai akan ahli al-kaba'ir wanda shi ma kaga al-wa'idiyya an samu sabani akan wannan da wanda suke khawarijawa da wanda suke mu'tazilawa dangane da mutumin da ya mutu yana aikata kaba'ir zunub bai tuba ba kaga su a wajen su zai dawwama a wuta kawai bambanci khawarijawa su wajen su ya yarda ya mutu a kahuri mu'tazilawa bai mutu ba a kahuri amma yana da yana tsakanin shi ba kahuri ba shi ba musulmi ba amma kuma zai dawwama a wuta kaga sai ambata wannan wa mas'alatul asma'i wal ahkam sai kuma ya ambata mas'alatul asma mas'ala ta sunaye ma'ana cewa musulmi mumini kafiri fasiki kaga waɗannan sune sunayen da aka sani musulmi mumini kafiri fasiki misali waɗannan sune kenan zancen manzila bainar manzalatain shi ma bid'a ne zancen ka samu manzila bainar manzalatain shi ma bid'a ne zancen ka samu wata nisba zuwa ga wani ɗariƙa ko wani tsari na bin shi ma nan bid'a ne wal ahkam da kuma hukumce hukumce na waɗannan kenan a duniya da lahira menene matsayin mutumin da ya mutu musulmul asi a duniya me matsayin musulmul asi a lahira me matsayin musulmul asi ka gani a duniya kaga mumini ne na kisul iman a lahira kuma yana karkashin mashi'a ta Allah subhanahu wataala saboda ba mu da tabbacin me makomashi kaga mumini ne saboda asalin iman nashi fasiki ne saboda me wannan aikin da ya aikata na alfisir shine bangaren ahkam sai ambata wa qala yace qawluna innahum mu'minuna ala al-islaqi fadin mu cewa lalle su mu'minuna mu'mine ne ala al-islaqi a dunkule kaga misali mai shan giya an tambaye ka a dunkule ne zaka ce mu'mine ne a dunkule ka gani a dunkule kenan saboda ai akwai asalin iman tare da shi barawo kaga a dunkule mu'mine ne kaza a dunkule mu'min ahlul kaba'ir a dunkule kenan ala al-islaq in za a yi tsalaƙin wannan wa amruhum ila Allah ta'ala in sha azaba wa in sha fa'anu in Allah ya so ya musu rangwame wannan raddi ne ga khawarijawa da mu'tazilawa da kuma murji'a da jahmiya saboda su khawarijawa kenan sun tube mashi imani wanda ya kasa kabira a wajen su kenan ya zamanto ya kafirta mu'tazilawa su ne masu ra'ayin cewa ya zama fasiki amma yana tsakankanin tafarki guda biyu ba za ka kira shi mumini ba ba za ka kira shi kahuri ba sai dai hukuncin shi wa a lahira suka ce madawwami ne a wuta su kuma khawarija kaga da mu'tazilawa sai zamanto an samu masu mukabalanta su sune wa murji'a su kuma sai suka ce to ai duk saban ma da zai yi ba wani abin da zai cutar da shi suka ce kai wanda ya kowa kangarewa da fandarewa cikin halittun Allah imanin shi bai ɗaya ne da waɗanda suka yi kowa matsayi gurin Allah subhanahu wataala su a wajen su kawai imani gaba ɗaya ne baya canzuwa baya ɗaukan ƙari bai ɗaukan ragi in dai har kayan rai akwai Allah kayan rai akwai Allah to su wajen su yanzu kamar fir'auna ka gani kamar fir'auna su a wajen su kamilin imani kamilin imani suka ce nutsa shi ma da aka yi cikin ruwa da tsarkake shi ne daga wannan da yace ma alimtu lakum min ilahin ghayra da yace ana rabbukum al'ala akun kenan ya nuna akwai Allah shi ma Allah ne wancan a wajen su amma shi da kanshi ma da aka durmiya shi a ruwa da a tsarkake shi ne daga wannan wani amma wajen su kamilul iman ne shi ma Allah kare kenan sai ya ambata wannan wa qala waƙala ya ce kina asalin iman mawhibatun tushen imani wata baiwa ce ta walladu minha af'alul ibad wanda ayyukan bayi yake haifuwa ga ita fa yakun asluhu asalin shi shine at-tasdiq wal iqrar gaskatawa da kuma tabbatarwa wal a'mal da kuma ayyuka wa zakara al-khilaf fi ziyadati al-iman wa nuqsani ya ambata sabani akan karuwar imani da raguwar shi wa qala yace qauluna innahu yazidu wa yanqus faɗin mu cewa imani yana ƙaruwa sannan kuma imani yana raguwa wannan shi ne aƙida wadda take ta ahalus sunawar jama'a da wanda suka tafi akan matafiyar ahalus sunawar jama'a cewa imani lalle faɗi ne na baki ka furta waɗannan rukunai ƙudiri ne wanda yake na zuciya aiki ne da gaɓaɓuwa ga baki da yana ƙaruwa kuma yana raguwa kamar yadda imam al-bukhari yake katabtu an alfi nafarin min al-ulama wa ziyada ولم أكتب عمن قال الإيمان قول وعمل ولم أكتب عمن قال الإيمان قول yace na rubuta hadisai daga wajen malami sama da dubu shi bukhari ba san wani malami mai abin nan da ya ruwa ya waje shi sama da dubu yace amma cikin su babu mai cewa wai imani ko fadi ne kadai da aiki ko kaza duk cikin wannan malamai yace gabaki daya yace babu mai wannan wannan imam ahmad yace ajma'a sam'una rajulan min التابعين وأئمة المسلمين والفقهاء على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إيماني ينا قاروا كما ينا رقوا نعم وني كرن نعم wannan kenan duka ci gaba ne da bayani na wannan babban malami a shek abu abdullah muhammad ibn khafif ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka yi shuhura da ibada da kuma yaɗa ilimi daga cikin malamai waɗanda suka gabata na sufiya wanda yana daga malamin da ya rasa karni na hudu shekul islam yake na ƙalto mana maganganun shi a cikin littafin da ya dan bayyana aqidatu salafus salih wanda yake nuna mana mahimmancin karantar da al'umma a ƙida ta magabata na gari wanda imam malik yake cewa la yasiru akhiru hadhihi al-umma illa ma sala awwalha babu abin da zai gyara ƙarshen al'umman nan sai abin da ya zamanto ya gyara farko al'umma dukkanin wasu bid'o'i da zaka gansu a yau to akwai magabatan su iyayen su sun gabata kuma waɗannan kamar kyankyasa ne na waɗancan shi yasa a Usman Darimi ya Abu Sa'id Usman Darimi yake nakalsawa shubuhohi da warware shubuhohi na waɗancan magabata wanda kuma za ka ga kamar da na yau yake amma shekul islam a cikin hamawiya yake cewa bid'o'i duka na waɗannan na baya-baya irin su arrazi da rago wanda suka zo baya yace nafsin shubuhohi ne irin su na bishir bin riyas al-marisi irin su jahan bin safwan in haka rusa na su jihan bin safwan na bishir bin ghiyas to ya fi maka hamma sun ma yi su tamakuni da tabbata wajen shubhat kaga irin kuskuren da ake samu wasu na ga kamar littattafai na magabata da suka rubuta kamar arraddu alal jahamiya arraddu alal bishir bin ghiyas arraddu ala kaza kamar suna ga irin wannan wasu littattafai ne wanda a da aka yi su aka ma wasu raddi ba buƙatar yau ka karanta to ta cikin su ne zaka iya rusa mabarnatan ne yau aqidar da take cikin zuciyar bishir bin ghiyas yau ma akwai ta a cikin zukatan da yawa daga mubtadi'a aqidar da take cikin zuciyar jaham bin safwan yau ma daga maganganun da jaham yake amansu bishir bin ghiyas yake amansu sune nafsun waɗanda ash'ariya na yau da kullabiya na yau suke amansu saboda haka in har ka iya rusa ka karanta rushin da aka ma jahamiya to ya fi maka sauƙi duk wata shubuhar da ash'ari zai kawo ma to dama ka rusa wadda ta hita girma zai zo ma da sauƙi ka rusa wannan sannan kuma cikin karatun mun ga kenan yanda ya dinga ambata gaba gaba gaba wadda shekul ya dinga nakaltawa ya ambata kaza a littafin shi ya ambata kaza a littafin shi ba tare da ya kawo mana duka baki ɗayan waɗancan abun ba saboda me kenan akwai mahallin shahid da yake son ya kama na almuhimmu dai littafin ya rubuta shi nan bayyana aqida ta mazanjiya da kuma matafiyar mazanjiya wanda wannan yana da muhimmanci lalle aibu ne ga wanda yake tahiya a tafarki na ahlus sunna a sami yana da jahiltar manhaji na ahlus sunna wal jama'a kuma samun raunin fahimtar aqidatu ahlus sunna wal jama'a da kuma manhaj ahlus sunna wal jama'a yana daga abin da yake kawowa yawan sabani kuma yana daga abin da yake sawa mafarnata suna cin karansu ba babbaka yana daga abin da yake sa wannan kun ga dole ana da matsar bukatuwa in har ya zamanto wanda zai kira zuwa ga tafarki na ahlus sunna wal jama'a manhaji na ahlus sunna wal jama'a zai zama ɗan tsiraru ne a ce mafi yawa in ka kalli yawan ash'ariya ka kalli yawan kullabiya kuma duk wanda aqidun suke yadawa to ya za a ce kana kira zuwa ga sunna kuma ba ka karantar da wani littafin da yake tabbatar da ƙa'id na ahlus sunna wal jama'a kaga dole za a samu raunin wannan abin to wannan shine abin da yasa shi wannan malamin tun wancan lokacin ya rubuta wannan littafin nashi wanda kuma shekul islam yake na kalto mana maganganun shi kan mu manta kuma maganganu na iri-irin waɗannan sufaye wanda su an san su a baban sufanci suna daga kaso na farko wanda absa adalci dama duk ahlus sunna wal jama'a za ka samu cewa suna rarraba tafarki na sufaye laisu sawa'a ba ɗaya ba suke ba za ka kwatanta ba misali irin su ibrahim ibn adhama misali irin su shek abdulkadir aljiyali misali irin su wannan ibn khafif misali iri irin waɗannan babu yadda za ka kwatanta su da irin su hallaju irin su ibn arab kuma ba za ka samu wani daga ahlus sunna ba yana rusa waɗancan irin yadda yake rusa waɗannan saboda waɗancan ba a samu saɓani da jigashinsu babu wanda yake cewa shi Allah ne ka gani babu wanda yake cewa Allah yana ko ina sun tsaya ka Allah yana sama kaga waɗancan kuma wanda ake faɗin cewa suna kuskure mutane ne wanda suke da itiqadin cewa komi ma Allah ne kowa ma Allah ne Allah yana ko ina kuma ba wai halin sunna bane suka fara yi musu raddi ya ishe ka dai abin tarihi kaga a ce maka irin su hallajin gaba ɗaya ne aka yi ittifaqi hatta da jalaluddin suyuti kaga a tarihul khulafa yace hallaju yana daga wanda da yazo bayani akan karnin da sanadin da aka kashe shi yace a wannan lokaci aka yi wani sufi wanda yake ya ketare iyaka wanda duk malaman hadisi da fuqaha'u na lokacin suka haɗu akan cewa yayi ridda aka zartar mai da hukunci wanda yake na ridda to kaga yanzu in ka ji ahlus sunna suna cewa wani ba daidai ba yake wane ba daidai bai ka tsaya ka kalla wani sufin ne sai kaga shi mutumin in ma yau babu shi littafin shi yana nan kuma littafin ana tsotsar barnar da ya zuba gubar da ya zuba tana nan shi kuma dole in har za a raga ma wanda ya wannan sai za a iya cewa a a abu jihar fa kar a ce kan hallaka shi fir'auna ka a ce kan hallaka shi ka gani to shi yasa mu kula da wannan sare zaka ga kuma su waɗancan zubin ba ka za ka samu ahlu sunna suna sakin baki ba ka jawo ahlu sunna suna ta shek abdul qadir kaza sai dai in kaga an ce maka ma misali Muhammad ibn Khafif a kaza ya ce kaza in kaga wannan to zaka samu tabaqatul awliya ka gani na sharani zaka samu cikin tabaqatul sufiya zaka samu cikin iri-irin waɗannan littattafan wanda wasu daga baya suka zo su suka rubuta suka huce iyaka wajen jingina musu abin duk jingina musu ne aiki amma su suna kan tafarki shi yasa duk in aka zo aka ga akan warewa waɗannan to shine shegul islam sai na kalto maganganun amma kuma su ma da yake kawo ma ka kula gabar da yake kama gabar da aka yi muwafaka ne akai ba a dunkule bane ga baki ɗaya yake hada maka duk abubuwan su ma ana da sabani da su a manhaji na ahlus sunna wal jamaa musamman kenan wajen aiki da hadisan da tabbata ba bangaren ibada sufaye kasa sun yi fice shi yasa jalaluddin ya ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u ahadisa tasaban fi ma yadda'u kaga mafi sharrin masu aiki da hadisai da'ifai akwai sufaye na gaba gaba to su ma kaga sun kuskure wajen kenan aiki da hadisai waɗanda suke ba tabbata ba wajen gina ibada wurididdika bangaren azkar bangaren ibada to kaga su ma nan gurin an samu sabani da su a wannan janibi kenan ambata su da ake karka saki jiki misali kamar irin su Sheikh Uthman ibn Fodi ne Sheikh Abdullah ibn Fodi kaga waɗannan misali dukkan su kaga akan ambatawa bangaren abin da suka yi na kokarin rusa barna da kuma sassabta barna amma kaga matafiyar su matafiyar sufaye ce aqida a bangaren dariqa qadiriyya suke suna da abubuwa da yawa mu'akhazat sai dai an kalli janibin waɗancan hasanat da irin yadda suka shinwada alkhairai a ciki to irin wannan kuma shine abin da ya kamata ahlus sunna ya zamanto yana kallon komai zaka ga ahlus sunna ala basiratin suke tafiya akai sabanin wanda suke ga kamal ana zagin waliyai su wanda suke ce ana zagi asali dama ba waliyai bane shi yasa shehu da sai al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan saboda arabe ma biyu abin ba ɗaya bane ba da kai waliyai na Allah bayan Allah waɗannan su suna yawan ibada kuma karama sun bayyana a tare da su akwai kuma waɗanda suke na shaidanu su kuma waɗannan mutane ne wanda dama asali ba mutanen kirki ba ne kuma tarihi ya faɗi cewa ba mutanen kirki ba ne ba an ambata su da ababe wanda suke na fasikanci na bid'o'i wa ashirkiyat da duk abubuwan da da ka sani wanda kamar a yau ne ai kaga da koyo waɗanda a yankin ku kai ka san cewa wannan mutumin dan gobe da nisa ne dan tsubba ne mabarnaci ne hallakeke ne to amma wani garin kaje sai a ringa kai akwai wani malami mai karama ai kaza yake ku kuma da kuke nan kun san boka ne ba mai karama bane ba to zai mata haka sai a ta to duk irin wannan abin ne ku da kuke wajen kuke tare da shi in za a tambayi matar shi a ce da Allah ya malam yake tsakanin ki da Allah abin da za ta hudi kare ma bai ci ka gani to amma a hili wasu sai su kalli kamar zai hada matasa guda 30 yama arne zai raba buhun shinkafa 100 buhun shinkafa dubu duk abin da ya zo mai hannun shi zai bada zai fito da miliyan kaza ya bada ya biya kuɗi an kai waye tunizi ya je likita ya raba ma mutane gaza sai sai a ce to ku kuna wannan ku da kuke ce hakan ku kuna wannan abin a kauyen duka shi yake yin kaza yake yin kaza kaga su sun ga zahiri ba ka zo baka ce musu barna amma a boyawa kaga abin da yake kare ma bai ci bangaren hadidawa in ka kalla ya kaga abin da yake hasali ma wani kudaden aljannu ne suke kawo mushi to kaga aikin banza to shi kuma in kuɗi na haram ne da Allah in cike da duniyar nan ka bada me amfanin wannan kuma shine matsalar da duniya zaka ga ka shiga so da yawan mutum yana bada sai ka ga mutum mabarnaci ne fasiki ne yana hallaka al'umma makaɗi ne mawaƙi ne barna yake yana ɓata ɗiyan mutane amma wai ya dinga kalla ai kuɗi da yake raba ya gajin wasu na cewa wali ne ai kaza ne ai wannan mutumin abin da yake ka gani alhali kuma kuɗin ma nashi asali shin wai dama an ciyar da kuɗin haram yana yi boka ne yana ciyarwa karuwa ce tana ciyarwa sai a ce ai wannan abun ma da saki to asali ka kalli kuɗin mutumin da kuɗin shi kuɗi da ruwa ne in ya gina masallaci yana da lada ya ba da sadaka Allah yana amsa wannan ya je maka Allah yana amsa mutumin nan barawo ne albashin shi miliyan biyu ne amma a wata sai raba miliyan ashirin to wannan kuɗin da yake raba me abin wannan in shi wannan mutuma an san mabarnaci ne albashin da ake mishi kawai shiga ɗari biyu ne amma duk sati in ya dawo zai dawo da miliyan biyu amma hoye zai yanka ya taimaka ya yi wane ne yan anguwa duka zai siyo gurin ma duk ya bada wuta to da Allah wannan kuɗin da yake me abin burge a cikin kuɗin asali ma abin wa Allah ma bai bai karɓa ba abu ne karɓar bai to kaga matsalar da muka samu kai a ciki kenan Allah kare mu Allah ya mana muwafaka Allah tabbatar da zukatanmu ya tabbatar da dugaduganmu alal jihadda Allah subhanahu wataala kare mu daga zamiya ya ma rayuwarmu albarka ubangiji subhanahu wataala albarkaci da'awa ta sunna Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bi ya nuna mana kuskure ba mu ikon kaucewa ya rabbal alamin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب والابصار صرف قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ولا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم انا نعوذ بك ان نرد على عقابنا او ان نفتن في ديننا او نرد على عقابنا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك